أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin tara da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da tara da watan uku watan maris miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam in tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyar miladiyya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadana da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan birni na tawa jamhuriyar niger wanda wannan shine darasi na tara a jerin darussan da muke gabatarwa cikin wannan wata kuma shi ya kasance darasi na uku a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka da fawa'id ta jafiya wanda ajiya mun kwana aya ta sha ɗaya a cikin wannan surar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala haza hudan wallazina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun min rijsin alim yau da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala za mu fassara aya guda uku in Allah ya kaddara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina Allah ya sanya muna cikin bayinsa intattu a cikin wannan wata ubangiji sanya alƙur'ani ya cece mu a ranar tashin alƙiyama a ran ma'aya ta sha biyu sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah yace Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra Allah shine wanda ya hore muku al-bahra teku litajriya al-fulku fihi bi amrihi dan dai jirgin ruwa bato ya dinga tafiya a cikinsa bi amrihi da umarnin shi Allah wali tabtahu min fadlihi sannan kuma kuma ku nema daga falalar Allah ta wannan ruwan ولعلكم تشكرون ko kun kasance cikin masu wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa abinda Allah ya ni'imta ku da shi na ni'imomi malin suka ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce Allahu lalli sakhara lakumul bahar Allah shi ne wanda da ƙudurarsa da hikimarsa wanda ya kore muku teku duk da girmansa da kuma irin yadda yake da faɗi da girma da kuma zurfi sai Allah ya hore wa ɗan annabi adam wannan tekun Allah ce dalili litajriyal fulk fihi bi amrihi dan dai jirgi alfulku ana nufin as-sufun jiragen da suke ɗauke da manya-manyan kaya da ba a iya ɗauko su ta hanyar jakuna ko kuma dawaki ko kuma raƙuma abu masu yaunin gaske sai a ɗorawa wannan jirgin ruwa Allah ce wadda tabtagu min fadlihi sannan kuma ku nema daga fallarsa al-imam fakhruddin razi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirinsa karkashin wannan ayar yake cewa ba shakka Allah shine wanda ya sarrafa wani ilimi na kimiyya game da sha'anin ruwa da suke a cikin teku yadda tekun sai Allah ya sanya masa zai iya ɗaukar watan jirgin ruwa a samansa ba tare da ya fitse ba wanda wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk girmansa duk abunsa zai tafi ne a kai ba tare da ya noce ba kuma sai Allah ya sanya su kuma jiragen ruwa sai Allah ya sanya akwai wata iman tsakanin katako da ruwa sai da in aka ɗora katakon a ruwan to ba zai iya nitsewa ba amma abinda ba katakon ba in ka sanya shi a ruwan shigewa yake yi jama'a mu fahimta idan ka sanya wani abu wanda ba katakon ba misali yanzu kwantinar da ake ɗaukowa a jirgin ruwa da za a ɗora ta ne saman ruwan haka ba tare da wannan jirgin ba malam sunan ta ƙasa ta yi amma da yake saman jirgin za a ɗoro ta sai Allah ya sanya wani iman tsakanin ruwa da kuma watan da wannan jirgin ruwan ta yadda suke ɗan farewa kuma duk yaunin abun ba zai shige ƙasa ba wannan yin Allah subhanahu wa ta'ala ne babu wanda ke da watan ƙudura da iko cikin wannan abun banda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wani tabtahu min fadlihi kuma Allah ya yi haka don ku nema daga falallarsa ashe ana neman arziki a cikin ruwa wani tabtabu min fadlihi kurima daga falalar Allah subhanahu wataala ta hanyar kasuwanci wani fa nan ne abincin sa yake wani duroban jirgin ruwa ne wani kuma a'a fa abin nan ne yake da suna wani dan kamisho ne na jirgin harkar ruwa wani kuma a'a shi saka sana'a yake yi a cikin jirgin ruwan wani kuma abin da yake yi bakin bakin jirgin bakin gaba ruwan yake zawa da restaurant ke sake sai da abincinsa wani kuma dan dako ne a cikin jirgin ruwa kowane mutum da irin abin da Allah ya tsara masa na aiki da yake yi Allah ce wali tabtahu min fadlihi dan dai kawai ku nema daga fadlar Allah subhanahu wataala wasu kuma sai Allah ya sanya nutsawa suke cikin ruwan duk da zurfin ruwan da yawan su suna shiga don neman abin da ake kira allu'ul wal marjan don neman diamond kasan a wannan allu'ul ana nemo shi ne a cikin mi cikin ruwa kamar da malam misali ke cewa ya gusul bahara man talaban la'ali duk wanda ke neman diamond ya nemi lu'ulu'u to ba shakka sai ya kutsa cikin teku to wasu suna kutsawa cikin tekun dan dai su je su fitar da wannan arzikin da ke cikin kasar wasu kuma aikin su kamun kifi ne kawai a nan za a zo ana ta kama kifaye a zo a fitar da shi ana sidawa bayan Allah masu gasawa su gasa masu soyawa su soya masu kuma sanyawa a miya su sanya duka wannan abu ne da Allah subhanahu wataala yayi a cikin harakata ta ruwa to anan ne malamai suka tattauna wata matsala shi ne kalmar wani tabtagu min fadlihi Allah ya halitta muna yin kasuwanci kamar da Allah subhanahu wa ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ya halatta saye da sayarwa an baka dama da lasisi kuma kada ka zauna baka sana'a baya cikin karantarwar annabin rahma annabi Muhammad mutum ya zauna baya kasuwanci wannan rera kai ne kaskanci ne a duniya ka nemi abun dogaro da kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mafi alkhairin abinci da mutum zai ci a rayuwa shine abincin da ka je ka yi kwadago ka nema ka samu mu ji da kyau mafi alkhairin abinci da mutum zai ci a rayuwa ma'aikin Allah ya ce ba abin da ya kai mutum ya ce ya yi kwadago ka yi sana'a ko kuma ka yi dako ka yi wani aiki ka dai wahala ka samu kudin ka sai wannan abincin to wannan abincin wajen Allah ya fi alkhairi akan dukkanin abincin da kake ci sai ce fa'inna nabi Allah Dawud annabin Allah annabi Dawuda kana ya kulu min amal ya yana ci daga aikin da yake aiwatarwa mala in annabin Allah annabi Dawuda zai tashi ya yi sana'a hasan ai min babi aulani da kai mukama sana'a ko shugaban halitta tun yana karamin yaro yake sana'a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana karamin yaro yake sana'a ka zauna ba a yi raba a musulunci ka zauna kai ba ka sana'a kuskure ne kuma sakirci ne annabin Allah yana ƙaramin yaro ya fara kiyo mutanen maka kafin a bashi annabtaka yana ɗan shekara bakwai zuwa sha goma sha ma'aikin Allah ya fara ya fara kiyo sai a tattara masa dabbobi a bakin gari ya je gefen gari da marshe kuma ya dawo akwai abin da ake baiwa manzon Allah da shi na dogara da kai da ya kai shekara talatin da biyar da ya kai shekara 25 zuwa 20 sai khadija ta radiyallahu anha wa arzaha kafin ya aure ta sai ta ɗauke shi a matsayin a wanda zai dinga sarrafa mata dukiya ya dinga kasuwanci da dukiyarta kuma saboda tsabar ƙwarewar manzon Allah a kasuwanci da aka je ƙasar sham da ya je shi da maisara a wajen saye da sayarwa da kali suka ɗauka daga garin maka da aka sai da kaya to sai mai sarai ce mu manzon Allah to abai da muke yi mu muna tattara kuɗi mu dawo da shi sai annabin Allah ya ce masa abinda za a yi mu duba abinda babu a maka mu dibi abinda ba shi a maka sai mu saya kaga mun rage mutanen maka zangon tafiya sai an zo shamu a saya idan muka zai kuma sai mu shayar sai mu sayar da wannan abun haka aka yi aka dubi mu ake bukata a maka wanda babu shi a makan kuma a shamu a kaisa da sauki aka audar kodar kayan aka ji da su a maka aka sayar da kayan kuma aka ci riba ta hita hankali al'amarin sai bayo khadija radiyallahu anha wa ardaha mamaki kaga manzo Allah dan kasuwa ne kuma annabin Allah yana shiga cikin kasuwa har ga su suna cewa mali hadar rasul ya akulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wani irin annabi ne in kai annabi ne ya za a yi annabi na cin abinci na zuwa kasuwa mi manzo Allah yake zuwa kasuwa maula hasha lillah ba maula yake tafiya ba kasuwanci yake yi ashe min babu aula mu tashi zuwa yin kasuwanci kakka yarda ka zauna a matsayinka na matashi ba ka sana'a kana jiran a wanka wanke goma ka sanya biyar wannan ci baya ne umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya tarar da wasu mutane a cikin masallaci suna kwance sai ta su ku ba ba kasuwanci suka ce ai yayanmu ne Allah ya hore ma da dukiya shi yasa shi ke mana komi sai ya ce saka karku tashi zuwa neman kuɗi ya fi ku alkhairi annabin Allah yake cewa mutun ya doki ya giya ka doki ya giya ka je ka yi itace ka zo ka sayar cikin mutane a baka a mutuntaka ya fi ka tsaya kana jiran sai an doka an baka har yake cewa yadul uliya khairun min yadi sufla hannun da ke sama yake bayarwa ya fi hannun da yake kasa kullun karba yake yi to akwai hanyoyi da musulunci ya tsara wanda da ikon Allah in ka kama ka yi arziki akwai hanyoyi in ji malamai da ikon Allah in mutum ya kama to ya yi arziki na daga cikin waɗannan hanyoyin jama'a abu na fadin sada zumunta da kuma kyautata wa danyanka ya zo a hadisin annabin rahma annabi muhammad hadisin abu da Allah ya ƙara masa yarda shugaban halitta yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi akhirihi falyasil rahimah annabi Allah ce man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi duk wanda yake son Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka kasuwancin sa ya kare ci gaba da habaka kana ganin al'amura sai dai kawai ana sayar ana sayarwa ana kawowa kasan ba abin da yake birge dan kasuwa kamar yayi odar kaya kuma su kare ya kawo wasu to a dace duk wanda yake so a fagen kasuwanci ya kawo su kare ya kawo su kare ma'aikin Allah ce to ya dinga sada zumunta kada kai wasa da da sada zumunta kuma in ka je wajen zuman to kaɗan yi ihsani kaɗan ba su wani abu abu na biyu cikin ababen da ke sa mutum ya yi arziki a rayuwa kamar da hadisan annabi ka tabbatar da qur'ani shine jin tsoron Allah a fili da koyi idan mutum ya ji tsoron Allah a harkar kasuwancinsa ya kiyaye abin da yake halal sannan kuma ya kiyaye haramun ya tsoraci Allah cikin sha'anin saye da sayarwarsa to Allah yana sanya alkhairi da albarka a ciki ubangiji cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib min haythu la yahtasib wa man yatawakkal يتوكل على الله فهو حسبه inna Allaha baligh amri إن الله بالغ أمره
قد جعل الله قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ya ce wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah a rayuwa to Allah yana ka masa mafita sai ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ubangiji yana arzikta su ta inda baya tsammani al-imam al-hafiz ibn kathir alayhi rahmatullahi ta'ala yace wa yarzuquhu min haythu la yahtaj- yahtasib ay min jihatin la yakhtur bi balihi ta inda baka tunani baka tsammani baka zato ta nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita ka idan Allah ya so ya arzita ka malam sai Allah ya bude maka wata kofa ta musamman misali ka ji tsoron Allah a cikin kasuwanci ko kana sai da kaya abu kaza misali mutum ne ke sai da tufafi kake sayarwa sai Allah ya koro maka ta hanyar da ake neman riga dubu biyu gare ka kuma kowace ka ci ribar jika uku uku akan ta malam an ta yi ko ba ta yi ba in aka ƙara wasu dubu ukun fa in aka ƙara miliyan fa tafiyar ta tafi kuma Allah wannan zai yi ya ce ya ja'allahu makharajan kai dai bukatar ka zama mutum mai jin tsoron Allah subhanahu wataala banda ƙarya cikin kasuwanci banda hada dukiyar halal da haram banda ci dukiyar riba da makamantan wannan abun abu na ku inji malamai da ke sanya Allah ya arzikta dan annabi Adam shine yawaita istighfari ka dinga astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi bal ma malamai suna cewa idan mutum ya lalunce istighfari in kaga yayi talauci to shine yesu muddin kana yin istighfari to Allah yana ka maka agaji shugaban halitta annabi Muhammad yace man lazima al istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja duk wanda ya lazimci istighfari yana yi kana zaune a shago babu kiliyan marmakon ka dauko portable kana game kana ji ci gaba da istighfari kana astaghfirullah wa atubu ilayhi wallahi zaka ga abun mamaki ja'ala Allah lahu min kulli hammin farjan duk wata damuwarka a duniya inji annabin Allah ce sai Allah ya korinye maka ita shi da Allah yake ba mu labari a harshen annabin Allah annabi Nuh Allah ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara إنه كان غفارا yursilu samaa السماء عليكم مدرارا wa yumdidukum bi amwalin
بأموال وبنين ويجعل لكم Hmm.
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا annabin Allah annabi Nuh alaihi salatu wassalam yake cewa fa qultu lahum sai nace da mutane na istaghfiru rabbakum ku dinga roƙon gafarar ubangijinku domin innahu kana ghaffara shi Allah mai yawaita gafartawa ne wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada haka Allah yace duk wanda ya tsoye ya nemi gafararsa Allah yana gafarta masa to sai annabi ya ce ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara tabbas Allah mai yawaita gafara ne to idan Allah kuka ci gaba da istighfari ga abin za ku samu sai Allah ya ce yursilis samaa alaikum midrara Allah zai albarkace ku da sama mai saukar da ruwa da yawa Allah zai saukar da ruwa da yawa idan ruwa suka sauka mala akwai alkhairi akwai albarka wa yubdukum bi amwalin kuma sai Allah ya taimake ku ya arzita ku da ayya da dukiya Allah ya ba ku kuɗi sannan kuma wa banina kuma Allah ya azza ku da ɗiya nagartattu ɗiya masu jin tsoron Allah wa ya ja'alla kuma anhara kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku gonaki su yi kyawu ashe abu na uku da yake cikin ababen da ke kawo arziki wa ɗan annabi adam shine istighfari istighfarin nan kuma kai istighfarin da ba ya, la yahtaju ila istighfar kashi akwai istighfarin da shi kansa yana buƙatar kai masa istighfari saboda ka cakula sunan Allah wani ke cewa istighfaruna yahtaju istighfar istighfari mu da muke yana da bukatar shi kansa masa istighfari ma'aikin Allah annabi Muhammad in ji abdullahi dan abbas ya ce in manzon allah ya zauna a wuri idan annabin allah ya zo wuri ya zauna kafin ya miƙe ya tashi ya tafi muna ƙilga wa manzon allah yana istighfari alal aqalli wani lokaci sabai wani lokaci ɗari manzon allah fa da allah ya gafarta masa amma yana roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa to jama'a istighfari daga cikin abin da ke walwale mutum kuma malam sati biyu kana istighfari da gaske da dukkanin kyakkyawar niyya da ikhlasi wallahi zaka ga hasken al'amarin kai malam shi fa ikhlasi a istighfari har fa sa mu ce ke dan kiba dan mulmuli dan dire dan baje fa eh in eh istighfari yana sa mu cikin saboda abinda zaka ce ba zai gagare ka ba muddin mutum yana istighfari wallahi abinda zai ce ba zai gagare sa ba da rayuwa da ikon Allah subhanahu wataala abin na hudu jama'a cikin abin da ke sa mutum ya yi arziki ko Allah ya ƙara wa mutum shi ne al'infaƙo wa sadaka fi sabilillah ciyarwa da kuma sadaka a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to tassa ciyar wannan mutane da dama ba su fahimci abin da ake cewa ciyarwa ba mutane da dama ba su fahimci me ake cewa ciyarwa ba ubai subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin wa'anda ya kamata a ciyar da su Allah ce yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wal aqrabin farko farkon wanda ya kamata ya more dukiyarka ba kamar mahaifanka a duniya idan Allah ya maka wadata a duniya wanda yafi kowa cancanta da dacewar ya more arzikin da Allah ya maka wallahi ba kamar iyayenka a duniya babu su su ya kamata su ci mai kyau su sha mai kyau su taka mota mai kyau su sa tufafi na alfarma su kwana cikin gida na kima da mutunci kaga abin da Allah zai maka to ciyarwa bayan su kuma dangi danginka dan kannan baba da kannan mamma suna da haƙƙi a kanka na ciyar da su idan abin ya yi saura in za ka ciyar sun fi kowa cancanta bisa ciyarwa domin hadisin annabi ke cewa sadaqatu alil miskini sadaqa yin sadaka wa miskini sadaka ce sai ce kuma was sadaqatu ala zawil arham silatun wa sadaqa ka bayar da ɗan uwanka wanda kuke da zumunta da shi to in ka bashi kyauta kai masa sadaka to ka abu guda biyu ka sada zumunta kuma ka yi sadaka kaga ladar guda nawa ladar guda biyu ya zo a hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yabna adam ya kai dan annabi adam Allah ce anfiq unfiq alayka ka ciyar daga abin da ni Allah na baka ni kuma zan ciyar da kai jama'a mun fahimta anfiq unfiq alayka ka bayar daga abin da Allah ya baka ni kuma Allah na yi maka alkawalin zan kara maka shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallake cewa ma naqasat sadaqatun min malin har abada sadaka ba taɓa rage dukiya ba dukiya ba ta raguwa don an yi sadaka kuma ya tabbata a hadisun shugaban halitta annabi muhammad cewa a kullum duk safiya idan gari ya waye allah yana aiko mala'ika guda biyu a bakin wannan sama ta duniyan a duk safiya mala'iku suna sabkuwa guda biyu ɗaya yana cewa allahumma a'ati mufiqan khalafa ya Allah duk wanda ka baiwa yana ciyar da bayinka yana taimaka mu bayinka Allah ka taimaka masa Allah ka bude masa kofofin arzikinka Allah ka kare sa da asara Allah ka sanya dukiyar ta habaka kuma Allah ka kare sa da kariyarka wannan fa kullun ne fa wanda Allah ya baiwa yake ciyarwa dai kuna cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ka baiwa baya bayarwa Allah ka hada shi da asara Allah ka hada shi da musiba da jarabobi na rayuwa addu'a kuma ta mala'iku wallahi karbiya ce amma kake sadaka wasu fa ka so wani sai ta mu ai malam muna sadaka ko sadaka fa sai san da dala 50 duk an bara dala kadago kadago ya sadaka malam ba wannan sadaka ake nufi ba eh wannan ba wannan ai yanzu balma iya fahimtar wasu malamai wannan ɗan barin da suke yawo a yanzu mas'ala ce mai zaman kanta sun cancanta a ba su da kuma cancanta ba e matsala ce mai zaman kanta yanzu 'yan bara da suke yawo a yanzu sun cancanci a ba su sadaka ba su cancanta ba ni wallahi na cikin ganin wanda ba su cancanta a ba su sadaka ba saboda mafiya yawan cikin su masu kuɗi ne e mafiya yawan cikin su masu kuɗi ne Allah ya rufa mana asiri na taɓa bai wa gwamnati shawarar cewa ya kamata ma a sanya wa 'yan bara takis a dinga amsa takis a kansu eh saboda gwamnati ta samu kuɗin shiga wallahi Allah ya rufa mana asiri Allah ya samu wani lafiya abu na biyar cikin abubuwan da ke kara wa mutum arziki a duniya jama'a shine addu'a mutum ya dage dinga roƙon Allah alkharransa ba wanda Allah ya ce ba zai bashi ba akwai lokutan da in kai addu'a Allah yana karbawa akwai lokuta da idan mutum yayi addu'a wallahi Allah yana karbawa kuma ka gwada ka jarraba amma dai ba a gwada Allah fa ka jarraba ka roki Allah da ikhlasi wallahi Allah zai karba maka ya zo a hadisin annabi Muhammad cewa Allah yana sabkowa a duk dare na duniya Allah yana sabkowa a sama wannan ta duniya a sulusul akhirikin dare idan ka raba dare kashi uku kashi ɗaikin ƙarshe to Allah yake sabkowa a wannan duniya annabin Allah ya ce Allah yana cewa ina wanda yake neman gafara na gafarta masa ina wanda yake neman arziki na basa ina wanda jamila ta dama yana son jamila Allah ya ce tashi ka roƙa za mu baka jamilar eh manzo Allah ce ba wanda zai tashi a wannan lokacin ba wanda zai tashi a wannan lokacin yayi arwalla yayi raka'a nafila guda biyu ya daga hannu ya roki Allah annabin Allah ya ce wallahi Allah yana jin kunyar ka me do hannunka Allah bai karbi addu'ar ka ba Allah yana jin kunyar ka me do hannunka Allah bai karba ba haka shi yasa kwana ba namu bane malam kwana ba namu bane taramu izzan tanamu lailan kana son ka zan wani abu kuma kana barci aiwa man talabal ula sahiran layali duk mai son ya zan wani abu a duniya malam sai an kundare falki wallahi ba yadda za a yi a dinga ambatan ka cikin maza kana kwanan dare impossible wallahi wani ke cewa turidun najaha wa lam taslik masilakahu inna safinata la tajri ala al-yabasi da haka daga cikin abun da ke sanya mutun ya arziki jama'a akwai addu'a roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu sai Allah ce wala allakum tashkurun don ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a nan masu ce wata ƙa'ida ta rabbani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana da buƙatar idan ya maka wata ni'ima to kawa Allah godiya yana da cikin abin da ke sanya Allah ya dawwamar da ni'imar a kanka shi ne ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum ubangijinku yayi shi na cewa idan kuka gode wa Allah subhanahu wataala bisa ni'imar da Allah yayi maka Allah ya maka ni'ima ce ta ta hankali ka gode wa Allah ta musulunci ka gode wa Allah to Allah yayi alƙawalin zai ƙara maka duk wanda Allah ya masa ni'ima in kana buƙatar ni'imar ta dawoma in ji al'imamu ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce ka zamanto mai dawoma akan godiyar Allah ka dinga yi wa Allah godiya to kuma godiya wa Allah ya ce ya danganci abu guda biyu halshen kai ya furta kuma a gani a jikinka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wala allakum tashkuruna dan dai ku zamanto masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da Allah ya yi muku na ni'ima ta kasuwanci saye da sayarwa kai ka san akwai shawa a cikin al'amarin kuma wallahi annabi ya wa ‘yan kasuwa addu'a eh annabin Allah ya yi wa ‘yan kasuwa addu'a sai dai na cikin kurakuran kasuwanci malam ba a kwanan sahi tashi ake yi eh annabi sallallahu yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka sanya albarka wa al'ummata a cikin sammakonsu akwai alkhairi da albarka cikin gaggawa fitowa kasuwa malam eh akwai alkhairi da albarka cikin gaggawa fitowa kasuwa Allah ya taimake mu sai Allah ke cewa aya ta gaba wasakhara lakum ma fis samai
ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce wasakhara lakum ubangiji ya hore muku na daga cikin abinda Allah ya muku na ni'ima ku diyan annabi Adam sakhara lakum Allah ya hore muku ma fis samawati abinda ke cikin sammai guda bakwai ne kamar rana horewa ce ta Allah da Allah yawan ɗiyan annabi Adam rana ta da amfani wa jikinka kai karan kanka ta da amfani gare ka ta da amfani da dabbobi ta da amfani da shuka ta da amfani wa kaunin gaba ɗaya Allah ce to Allah ya hore muku abin da ke cikin sama daga cikin abin da ke cikin sama inji malam suka ce akwai akwai rana sannan kuma na daga cikin abin da ke cikin sama akwai alqamar wata rana ta fito da safe zuwa yamma tana haskaka wa duniya aje a fito wani fa kafin ta fito ya ji kwani ya dawo wani kuma sai ya bugi bi ya ce ya dawo a kwannin kaga Allah ya hore muna ita ne dan dai mun je mu nemi abinci ko sannan kuma Allah ya hore muna wata da dare ya zamanto yana haskaka duniya yana kawata ta da kuma daga cikin abin da ke ciki akwai akwai tauraru na cikin abin da Allah yayi halitta muna akwai akwai tauraru li hikmatin baligha inji malamai suka ce saboda wata hikima ta Allah subhanahu wataala na daga cikin hikimar halittar tauraru da Allah yayi rana tana haskaka duniya da sahi watan kuma yana haskaka yana haskaka duniyar da dare to sun mata tauraru fa suka ce Allah ya yi saboda abu guda uku Allah ya halicci tauraru saboda abu guda uku abu na farin Allah ya yi tauraru zinatan lis-sama'i wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatin lil-kawakib haka Allah ya faɗa mun kawata sama ta duniya Allah ya ce da kawata tauraru taurare kawace wa sama abu na biyu kuma Allah ya sanya taurari su kasance wa alamati wa bin najhum yahtaduna suna da cikin abin da ke gidan mutum zuwa ga gano hanya yanzu wanda ke san ilmul fulk in ya kalli sama ya ba komi zai iya gano cewa nan ne gabas nan ne kudu nan ne arewa ta wannan taurarin abu na kuma Allah ya sanya saro jumal lishayatin dan dai a dinga jifar shedanu masu takawa suna son su ji abinda Allah yake fadawa yake fadawa mala'iku to Allah ce wasakhara lakum ma fis samawati Allah ya hore muku abinda ke cikin sammai irin kamar abinda yake rarana da wata da kuma tauraru sai Allah ce wa ma fil ardi da kuma abinda ke cikin ke cikin kasa daga cikin ababin da Allah ya sanya a cikin kasa Allah ya sanya akwai albihar akwai ruwa wanda malaman geography suka tabbatar da cewa idan ka raba duniya kashi biyar idan ka raba duniya kashi biyar kashi uku cikin biyar duka ruwa ne a duniya idan ka raba duniyan nan gaba ɗaya kashi biyar to kashi uku cikin biyar duka ruwa ne sannan kuma halittun da Allah ya zuba a cikin ruwa sun fi halittun da ke saman ƙasar nan yawa halitta da ke cikin ruwa tana rayuwa malam sun fi halittun da ke cikin ƙasa suna tattakawa yawa wata halittar fa abincin da abincinta Allah ya hore sa a waje yake amma kuma ake kai mata shi zamanin annabin Allah annabi Suleiman ana kawo tarihi in ya inganta aka ce wata tururuwa akwai wasu wasu wasu kwari da suke cikin ruwa wannan tururuwar take jikar take jidar abinci take ɗaukar abinci sai ta zo bakin bakin ruwa sai ta tsaya sai wani kifi ya fito sai ta buɗe baki sai ta shige cikin bakinsa sai nutsa da ita kuma sai a ga wani lokacin ya fito da ita aka ce sai annabi sulemani sai ya tambaye tururuwar me yake faruwa eh kasan Allah ya bashi wannan ilimin ko eh Allah ya sanar da shi Allah ya bashi ga aljannu ga mutane kuma ga ga tsuntsaye duka Allah ya sanar da shi yana jin maganar kwari annabi Suleiman ya ga abin yana kai kawo sai ya tambaye turuwa me ke faruwa sai take ce masa akwai wasu halittu da Allah ya halitta a cikin ruwa Allah ya sanya ni zan dinga musu da kun abinci ina kai musu wazifa ta aikin da Allah ya halitta ni ya dora ni akai shi da na dinga dora wani dokar abincin kifin ne dinga zawa yana haɗiye ni na kai musu kuma ya fito da ni ba abin da da ni haka Allah ya tsara to Allah ya hore mana ceku kuma sai kaga aje a kamo kihin kuma sai Allah ya sai kihin nan kala kala wani yafi wani tsoka kuma wani yafi kai wani kashi da wani abin nan kaya kuma gukin wani ba ɗaya da yake da wani ba haka ne ko ba haka bane ai shi yasa yin Allah ya sanya abincin farko da ƴan aljanna za su fara ci mala an tarkihi ce Allah ya kai mu aljanna lafiya ai mala akwai ciye-ciye da yan shaye-shaye insha Allah eh da yan shaye-shaye ba to sai Allah ya hore mana mafil arji teku dan mu Allah ya yi su ba dan da mutane za su rayu a duniya da Allah ba zai sanya teku ba ba dan da Allah zai san mutane za su rayu ba to babu bukatar halittar teku sannan kuma sai Allah ya sanya duwatsu ga wasu duwatsu sai Allah ya sanya wasu duwatsu za ka gansu manya-manya ne wani dutse ne gashi nan ya girma ke gare sa wani Allah sai sanya dutsen yana tare da kogo rami a cikinsa wani kuma sai aka yi shi dogo wani kuma sai Allah ya yi shi mai fadi wani kuma sai Allah ya yi shi gashi nan kala-kala na duwatsu wani duk halitta ta tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala akwai dutsen da hawa ne sai kayi da gaske eh mutum yana da wuya abu hago shi sai an yi da gaske sai a wuni a kun ba a kai ba kai karshen shi ba kaga wannan halitta ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin as-sayyarat irin abin da Allah ya sanya na na na motoci da jirage duk halitta ce tawa duk abin da kaga an kera a kimiyya to an doko abin ne da ilimin Allah subhanahu wataala yanzu wanda ya fara kirkira jirgin sama musulmi ne wanda ya fara kirkira jirgin sama ai tsuntsu ne ya kalla halittarwa ta Allah sai ya koyo da ita kuma sai abin ya tafi na'urar telefon da aka yi wannan salula mai ɗaukar iska ai an yi bincike ne aka yi akan maganar maganar annabi Sulaiman da Allah ya kawo a Qur'ani kisa shi da tururuwa lokacin da take magana take cewa udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'uru alati fatabassama dhahikan min qawliha wannan gabar ce kawai malaman kimiyya suka doka malam akai dogon nazari aka aka kira wayar salula Qur'ani aka doka tadabburin Qur'ani akai to Allah ya hore mana wannan kuma ga dabbobi Allah ya mana raƙumai kai kiyo kai ka hau a sha madarasu kuma a shafi tsare su duka suna magani ko ga dawaki a yi tsere abun ban sha'awa sannan kuma ga ga barewu Allah ya sanya barewa ta je ga kyawun kallo ga kaza sannan kuma ga ga raguna a gasa a ci a yi mai shukin su duk Allah ya hore mana ko a yi mai shu a ci a yi bulata a ci duka nani nama ne Allah ya yasu duka dan mu Allah ya halice su ba ba dan da mu ba to ba bukatar halittar su da kuma nau'i nau'i na itace Allah ya wannan roman aka wannan mangoro waye kawo irin a duniya Allah ya tsara kayansa eh babu wani dan gidan gona da yake da alaka da wannan abun wannan roman ne wannan banan ne wannan kaza kuma kowanne dadin sa daban Allah ya aje muna to wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi da abin da ke cikin abin da ke cikin abin da ke cikin ƙasa suka ce da kuma mafil arinan akwai ajnas alna al-ma'adin irin abin da Allah ya sanya a ƙarƙashin ƙasa kasan ko cikin ƙasa akwai arziki akwai akwai ana hido sharbon a cikin ƙasa gawai ana hido gawai a cikin ƙasa arziki ne ko ba arziki bane dan wa Allah ya halice sa dan dafa da shi ake ake tuka jirgin jirgin ƙasa eh da shi ake tuka jirgin ƙasa Allah ya sanya kuma akwai or zinariya ai na ji ginota a ƙasa isansu daga na ke fitowa daga ƙasa ga petrol daga ina duka makamashin ne sai Allah ya sanya su kuma dukkaninsu don Allah ya mana kuma kusan wani abin sha'awa irin ƙasashe da ake gadon mu ba kowa ba sai Allah ya ɗauki irin wa'annan abin Allah ya danka mana yanzu ka dibi Nijiyar irin yadda Allah ya mata arziki da muke ji a labarance don a labari ne a labarance cewa a labarin muna da iraniyan muna da wacece wacece amma ba wani tabarin su da hili in ba yanzu da ake ta kokarin adaidaitun al'amuran ba Allah ya daidaita muna da su sai Allah ya ce jami'an minu dukkanin su wa'annan abun daga fallar Allah subhanahu wa ta'ala ne furewar Allah ce halittar Allah ce kuma Allah ya danka su bayansa ya ce inna fi zalika al-imam as-sabuni alaihi rahmatullahi ta'ala muhammad bin ali as-sabuni ke cewa a ƙarƙashin wannan ayar akwai manufar da Allah yake so mu gano aka ce me yace Allah ya zana muna wa'annan ababen ne dan dai kadai mu dinga godiya akan ni'imar Allah mu zamanto muna godiya wa ni'imar Allah subhanahu wataala shi yasa kada ka yarda ka zauna baka wa Allah subhanahu wataala godiya kada ka yarda ka zauna baka wa Allah subhanahu wataala godiya yace abu na biyu kuma don mutum ya dinga tadabburi a cikin ayoyin Allah cewa fa yanzu ka dibiye da zinariya take da tsada ake ɓoye ta ake kasuwancinta amma kuma sai ga ce a ƙasa ake fitar da ita wannan ba arziki ba wa'azi ba ne yanzu ka dibi wutar lantarki fa ka diba wutar lantarki malam sai Allah ya sanya makamashi inda za a fitar da shi cikin ruwa ne wannan lantarkin da ake muke abin nan a ruwa ake fitar da shi cikin ruwa ake fitar da lantarki saboda Allah in ba Allah ba akwai wanda sai wannan abu tunanin dan annabi adam ba zai iya hararo wannan abu ba amma sai Allah ya kaddara wannan kalimi sai Allah ya sanya isaskin da ake shafa tono shi ake yin a ƙasa kazantar tashi shi ka arziki ce ita kanta arziki ce to Allah su yake mu yi godiya mu dinga tadabburi ruwa ne fa ga sunan kamar ruwan nan amma kuma in ka sanya cikin mashi wancan ruwan famfo in ka sanya zai tahiya wancan kuma in ka sanya sai ya gudu haka ne ko ba haka bane mi hakalinka ya baka so ake ka gano girman Allah subhanahu wataala yanzu lokacin da manzo Allah ya kira an fitar da wannan abun babu su saboda min lokacin aiki da su bai zo ba sai Allah ya boye su a ƙasa da muka zo kuma sai aka fitar muna da su kuma sai suka zama jarraba da fitina gare mu Allah ce inna fi dalika tabbas a cikin wannan karatun la ayatin akwai abun lura da wa'aztuwa liqaumin yatafakkarun da mutane masu tunani malar suka ce me ya sanya in ji al'imamu al'urtabi ya ce me ya sanya Allah ya ce ina fi zalika la'ayatin liƙaumi ya tafakarun suka ce wallahu ta'ala alam Allah ya keɓance masu tunani da hankali ne saboda su suke amfani da su suke tuna ni'imar Allah kuma su yi hararota kuma su gode wa Allah a kai mana suna su ne wanda suke amfani da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala suna amfani da dama su tun gabanin wannan ne ta kunce musu sai su yi amfani da ita Allah ya gafarta muna sai Allah ya ce aya ta gaba والذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون Allah ya ce qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah qul kace ya annabin Allah annabi Muhammad lil ladina amanu da wayar suka yi imani suka bi ka yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su gafarta su yafe ma wa'anda ba sa tunani ba sa tuna azabar Allah subhanahu wataala ba sa wa'astuwa da irin yadda Allah ya mutanen baya malamai suna ambata sababikin nuzulukin wannan ayar suka ce kamar haka ƙauli na farin wanda al'imam muhammad bin ali sabuni alaihi rahmatullahi ta'ala ya hakaita duk da al'imam zamakshade ke cewa wannan abin bai inganta ba cewa wani wani mutum ne daga cikin ƙorai shawa wani mutum daga cikin ƙorai shawa ya zagi umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yarda da ya zagi umar ɗan khattab sai labarin ya zo wa umar ɗan khattab sai umar ya himmantu ya shirya cewa zai kai farmaki don ya rama domin allah subhanahu wa ta'ala ya ba da damar in aka maka abu ba daidai ba to ka rama haka ne in aka maka abu ba daidai ba to ka rama amma ka yi haƙuri shi ne mafi alkhairi imamu shafi alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa game da irin wa'annan abun yace idza idza sabbani nazlun tazayatu rif'atan wa mal'aiba illa an akuna musabbiba idan mutum wanda yake kaskantacce wanda bai kai da mutunci bai zage ni yace tsaga daraja ta yake yi shi sanya wata ran almutanabbi daga cikin mawakan da aka yi a daula abbasiyya wani mawaki ne wanda ana ambata cikin mawaka da sun taka rawar a zo a gani mawaƙi ne da ya amsa sunan mawaƙi na larabci wanda Allah ya ba su fasaha da balaga a wajen zance suka ce daga cikin si abinda mutunabi yake banta da shi bai taba waƙe mutum ya yabe sa ba inda ya madahi ne a yaba mutum to babu kamar mutunabi inda a yi waƙar yabo ce to babu kamar mutunabi suka ce mutunabi bai taba yaba mutum bai yaba kansa ba a gunya yaba ga sai ya yaba kansa kafin ya yabe ka wata na saifu daula na wannan zamanin shugaban ƙasa yana da kusanci da mutanen biyu da kusanci da shi yana yaba saifu daula ke cewa ya ce walam ara man mashal baharu na hawahu wala rajulun tu'amiquhul usadu ya ce walam ara man mashal baharu na hawahu tun da nake ce ban taɓa ganin mutunan da teku ya taso ya zo gunsa ba waye teku saifin daula saboda yadda yake da kyauta suka ce a nan yana kuɗa kansa ne teku ya taso ya zo gunsa saboda matsayinsa saifin daula ne ya zo gunsa sai ce wala rajulun to a yi kuhul usudu ko ban ga mutunan da ba zaki yake rungumarsa zai ga saifin daula sai ya rungume sai ce wala rajulun to a yi kuhul usudu kaga nan yana yaba saifin daula kuma a mamta yana yaba kansa to shine aka ce ma mutanabbi ai wane ya zage ka sai yake cewa yo in ne maida masa in na maida masa martani sunansa zai fito ko kalisa dan wahala ya ci gaba da wahalarsa eh in na maida masa martani ce sunansa zai fito kada ku kalisa ci gaba da wahala eh mu murga mun yi mun yi gaba Allah ya datar da mu to shine Umar dan Khattab sai ya himmantu akan ya je ya ya ya doki martani akan abu ya maida martani to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar wanda ibnu arabi ba ibnu ba zamakhshari ba fa ibnu arabi yace wannan magana bata inganta ba kauli na biyu shine cewa wannan ayar ta sabka a lokacin da manzon Allah ya je ghazwatu bani al-mustalaq ghazwatu bani al-mustalaq wanda annabin Allah ya fita akwai Umar a ciki akwai Abubakar as-Siddiq daga ciki kuma akwai Abdullahi bin Ubay bin Salul la'natullahi alayhi shugaban munafikan duniya an dawo daga yakin ana saman hanya an goje wajen wata rijiya da ake cewa marisiya bi'ru marisiya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Umar bin Khattab afwan sai ya tura bawansa wanda ya intar ya je ya kawo masa ruwa Abdullahi dan Ubay dan Salul shi ma sai ya tura yaron sai ya je ya kawo masa ruwa da aka je sai yaron Abdullahi ya jima bai dawo ba da ya dawo sai ya tambaye sa me ya jinkirtar da kai me yasa baka yi saurin dawowa ba sai ce ai Umar dan Khattab ne ya ya aika yaron sa shi ne yake cika sai da cika gugar manzon Allah ya cika ta Abubakar sannan ya cika ta Umar dan Khattab to sai yake cewa sai Abdullahi dan dan dan Ubay da suke cewa وما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك يتأي مثال دائر مثال وإن متاني da yake shi abdullahi mutumin madina ne dan madina ne yana cikin mutane da manzon Allah ya iske a garin madina har ma suwa suna cewa dalilin gabar abdullahi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radda annabin Allah ya shigo garin madina ranar ana shirin dora su sarkin madina ne sai ya shigo ko kun fahimta annabi sallallahu ya shigo garin madina shi kuma ran nan ana shirye-shiryen a dora su sarkin garin sai manzon Allah ya shigo sai kowa ya watse bar abdullahi dan ubai dan sulu sai ga to kan yanzu na daidai musulunta ba za a tayi babu shi gware san wace waina ake toyawa sai zo ce ya musulunta to shine sai cewa ai misalin mu da mu da wancan mutanen irin abin da lara suke cewa ka ciyar da karanka ya ci ya cinye ka ka sa ka ba karanka abinci ya koshi kuma ya komo yana yana cizar ka sai labari ya kai wajen Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa arda sai ya zare takobin sa kasan su Umar mutane ne wanda su babu wasa shi umar kana ganin su kasan wabil haƙi an zalnahu wabil haƙi na zanne ba wasa cikin sha'ani umar ɗan khattab yanzu ne a tura mutum lahira shi bai ɗauke shi wani abu ba eh bai ɗauke shi wani abu ba musamman a taba addinin Allah a taba manzon Allah to bai daga kafa sai umar ɗan khattab ya zare takobinsa dan ya kashe abdullahi dan ubayy dan salul sai Allah ya saka da wannan aya qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna la yarjuna ayyama Allah liyajziya qauman bima kanu yaksubun wasu kace a'a wallahu ta'ala alam dalilin sarkar wannan ayar lokacin da manzala ya cewa man dallazi yuqridu Allah qardan hasana sai wani bai yahudi ke cewa a yanzu Allah annabi Allah Muhammadu ma yana buƙatar gudunmuwa shina buƙatar a bashi rance saboda bai da bai da shina buƙatar a bashi rance sai magana ta wa dan Khattab zafi sai so ya kashe wannan mutumin sai Allah saka da wannan ayar wallahu ta'ala alam Allah ya ce to qul ya manzan Allah ka ce lillazina amanu ga masu imani kaga Allah ya kira Umar dan Khattab da min mai imani Umar dan Khattab mutum ne mai imani kai saka ce bai da imani Allah ce yaghfiru lillazina la yarjuna ayyam Allah su yafe su gafarta ga mutanen da ba sa ba su damu da azabar Allah subhanahu wataala ba ba sa wa'aztuwa da irin abin da Allah ya mutanen su na na azaba ba sa wa'astuwa da abin da Allah ya mun mutanensu na baya na azaba Allah ce liyalzi Allahu qawmun bima kasabu saboda Allah subhanahu wa ta'ala bima kanu yaksubun saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan kama kowanne daga cikin masu imani bisa abu suka aiwatar Allah ya sakan kama musulmai bisa haƙurin da suka yi da zama da kafirai da kuma yafewa su kuma kafirin masu cutar da manzon Allah da sahabbansa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu azaba a nan ne masu suka ce wannan ayar daga cikin abin take karantarwa jama'a akwai al'afu wa tasamu ana so in aka yi maka ba daidai ba to ka dinga yagewa ba a son mutum da da riko da yi ba ba sifa ba ce ta musulmin kirki ka dinga rike abu a ranka idan aka yi maka abu to ka dinga yafewa ba suka ce shi yafewa akan wanda ya maka ba daidai ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki sannan kuma ɗabi'a ce mai girma ba kowa bake da irin wannan ɗabi'ar sai wanda Allah ya taimaka kuma Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu yabe bayinsa daga cikin sifar bayin Allah da Allah ya ambata suna yafe wa bayin suna yafe suke wanda ba daidai ba Allah ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayb sai ce wal 'afina 'anil nas sai ce wallahu yuhibbul muhsinin daga cikin sifar bayin Allah na kirki Allah ce yunfiquna fis sarra'i wad darra suna ciyarwa a lokacin suke cikin kunci da kuma sarari a lokacin yaki da sarari suna ciyarwa wal kadhimina al ghayb suna hasha suna eh hada hushi in ai musu ba daidai ba ba sa fitarwa su nuna rai ya baci ko da ƙwarar nasu ya ɓaci sai Allah ce kuma wal'afi na anin nas in ake musu ba daidai ba suna yafi wanda ya musu ba daidai ba Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son bayansa masu kyautatawa haka Allah ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda ya yafe bisa kuskuren da aka yi masa aka yi maka ba daidai ba aka ce wane yi haƙuri sai ka haƙura wa aslaha kuma ya gyara aka ci gaba da rayuwa aka mai da komi ba komi ba to fa ajruhu ala Allah larsana wajen Allah subhanahu wata'ala lokacin da hadisatul ifk ta faru da aka wa Aisha radiyallahu anha wa ardaha kiran ƙarya daga cikin muta suke cin abinci karkashin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa ardah akwai misbah wanda wannan misbah kin yana cikin mutane suke cin abinci gidan a cikin gidan abokan siddiq to kuma sha cikin suka je suka ba da labarin cewa ai diyar mai gida ta yi abun asha to sai abokan siddiq ya ce daga yanzu ya yanke duk wani tallafi da yake basa ya ce daga yanzu duk wani tallafi da yake bai wa misfa a waka ya ce ya yanki to sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya cewa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا مما أن يؤتوا أولي القربى وليعفوا وليصفهوا محل شهد وليعفوا وليصفهوا ألا تسياه سرنغنت سألت ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويباكوا سن الله يغفر تامكم da Allah ya karanta wa Abu Bakar Siddiq wannan ayat ce wallahi ina san Allah ya gafarta min yace komi ya wuce yazo ci gaba yazo ci gaba cin abinci da aka duk wanda maka ba daidai ba malam ka yahe masa kawai sai a wuce wurin al-imamu muslim alaihi rahmatullahi ta'ala ya tada hadisi daga aba hurairah Allah ya kara masa yarda annabin Allah yake cewa wa ma zadallahu bi abd wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza Allah yana ƙara darajar mutum yana daga darajar mutum ta hanyar in yana yafewa duk wanda aka yi ma ba daidai ba ya ce ya yafe maka wallahi gobe kaga zai zai surkin ka ko to ana son mutum ya zamanto mai yafewa Allah subhanahu wataala ya yafe mana a rayuwa sai Allah ya ce aya ta karshe a ramma من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi duk wanda yawa yayi aikin kwarai Allah ya ce kansa ne yawa jama'a mun faita duk wanda yayi aikin kwarai aikin da Allah ya ce idan ka ce al'amalu salih shi duk aikin da Allah ya yi umarni kuma Allah yake so wannan abin duk aikin da Allah yake so ya san ma'amalu salih to Allah ce man amila salihan duk wanda ya aiwatar da nagartaccen aiki fali nafsihi Allah ya ce kansa ne yawa amfanin abin yana dawowa ne zuwa gare ka ba ka ƙara Allah da komi don kayi wannan abin wa man asa a fa'alaiha kuma duk wanda ya aiwatar da mummuna a duniya Allah ce kansa ne yawa in in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in ka yi aikin ƙwari Allah ce kanka ne kawa don kai Allah zai bai walada wa in asatun kuma idan ka yi mummuna to Allah ce falaha kuma zunubin kanka zai dawo jama'a mun fahimta to Allah ce man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikin ƙwarai to kansa ne yawa to ba suka ce wace hanya mutum zai bi ya samu dacewa da yin aikin ƙwarai akwai abu guda goma da suke taimakar mutum akan ya dage akan ayyukan kwari Allah ya taimake mu daga ciki malam akwai al'azmatu sadiqa mutum ya dan mara ta gaske kai abu al'amarin da gaske kuma ka tabbata akai abu na biyu mutum ya daidai ya dauki ibada daidai gwagwadon sa kanka kuskura ka dauki tafi karhi cikin ka mafi alkhairin aiki da kuma Allah yake so adwamuha wanda ake dagewa in za ka iya nafila raka a biyu kullum ya fi ka yi raka a goma da ba ka iya dagewa kullum ka yi su mun baita to ka samu aikin da za ka dinga yi kullum wanda za ka dagewa abu na biyu karatun na uku karatun alƙur'an ta hanyar tadabburi da kuma hankalto abin da ke ciki na ma'anoni abu na hudu yawaita tuna mutuwa mutum ya dinga tuna mutuwa fa ka tuna cewa wata rana za a wayi gari yadda kuka raka wane aka yi masa wanka aka yi masa sallah aka ɗauke sa da wani da wani suka je aka rakan yasa aka sanya shi aka yi addu'a aka dawo to wata ran kai za a ɗauka aka yi haka nan abu na biyar abota da mutanen kirki kakka yarda ka yi abota da mutanen banza ka zamanto kullum abokananka mutanen kirki ne Allah ya taimake mu da su abu na shida ka dinga karantar labaran magabata sahabban annabi Muhammad da salafus salih za ka ga al'amari na rayuwa irin suke ayyuka na alkhairi ayyuka da Allah yake kauna ayyukan da Allah yake so abu na bakwai jama'a dagewa da addu'a ka dinga roƙon Allah ya taimake ka akan yin aiki nagartacce abu na takwas shine kiyaye nafilfilin mutum ya zamanto ya ware wa kansa lokacin da yake yin nafila abu na tara shine yawaita istighfari da kuma ambaton Allah subhanahu wataala abu na goma kuma shine nisantar saban Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda ya kiyaye wa'annan abu guda goma in ji malamai Allah zai taimakonsa akan ci gaba da aikin alkhairi Allah ya taimake mu Allah ce wa mana asa'a fa alaiha wanda ya mumuna kuma kansa ne yawa thumma ila rabbikum turja'un karshen al'amari dai wajen Allah za a koma karshen alewa ƙasa ko nisan jifa ƙasa yayi duk abin da za mu yi na rayuwa dai wata rana za a waye gari mun koma gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu je a sa'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wa bi hadal qadri kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh